بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin za mu tashi daga babin da yake bayani akan ƙaryar da ta halatta قال رحمه الله na'am باب بيان ما يجوز من الكذب babin da yake bayani akan ƙaryar da ta halatta اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار
imamu nawawi yake cewa duk da cewa ƙarya asalinta haramun ce amma dai ta halatta a wasu guraren da sharɗan da ne bayanin su a littafi na mai suna al'askar ومختصره ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد a takaice abin da na faɗa a can shine magana ana yin ta ne domin a isa zuwa manufofi
فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه duk wani abu wanda za a iya samunsa ba tare da an yi ƙarya ba to ya haramta a yi ƙarya وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب amma idan ya zama ba za a iya samunsa ba sai ta hanyar ƙarya to ƙaryar ta halatta ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا idan ya zama cewa abin da ake so a samu ko kuma manufar da ake so a isa zuwa gare ta ta halatta to ita ma ƙaryar za ta zama halattacciya وإن كان واجبا كان الكذب واجبا idan kuma abin da za a samu wajibi ne to ita ma ƙaryar ta zama wajiba فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله أو أخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه idan mutum ya ɓoye wa wani azzalimi wanda yake so ya kashe shi ko kuma wanda yake so ya karɓi dukiyarsa ko kuma ya ɓoye dukiyarsa ga wani mutum da yake so ya zalunce shi to sai aka tambayi wani aka ce masa ina wani to ya wajaba a gare shi ya yi ƙarya kada ya ce ga inda yake وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها hakanan idan ya zama cewa akwai wata ajiya wacce aka bashi wani azalimi ya zo yana so zai ɗauka to ya halatta a gare shi ya yi ƙarya saboda wannan dukiyar ta kubuta والأحوط في هذا كله أن يوري
amma fa abin da ya fi a cikin waɗannan duka gaba ɗaya shine ya yi harshen damu ومعنى التورية أن يقصد بعباراته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب abin da ake nufi da tauriya kamar yadda malam yake so ya nuna a nan shine zahirin magana ya zama cewa ƙarya ne amma kuma shi wanda ake magana da shi zai fahimci cewa abin gaskiya ne kamar yanzu annabi ibrahim da yake cewa da matarsa ‘yar uwata ce kaga abin da yake yake nufi da ‘yar uwarsa shine eh, yana nufin ‘yar uwarsa a musulunci amma shi kuma wancan ya fahimci cewa yana nufin ‘yan uwarsa ta jini.
ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال Amma idan da a ce zai haƙura da harshen daman ya yi ƙarya to zai aikata haramun ba a irin wannan halin.
واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها Malamai sun kafa hujja da hadisin Ummu Kulsum a daidai nan gurin inda take cewa أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ta ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا
makareci ba shine wanda zai yi ƙarya saboda ya yi sulhu tsakanin mutane ba ya kuma haifar da alkhairi mana duk mutumin da ya yi ƙarya don yin sulhu tsakanin mutane to ƙaryar ta halatta.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم Muslim ya ƙara a wata ruwayar inda yake cewa Ummu Kulsum ta ce, ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث ban ji shi yana sauƙaƙawa akan ƙarya wacce mutane suke yi ba sai a gurare uku.
يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ma'ana yana halatta ƙarya a gurare uku a yaƙi kamar yanzu misali idan shugaba zai tura yaƙi kai ya faɗi gurin da zai je direct saboda munafukai sai ya faɗi wani gurin daban hakanan da lokacin da za a yi sulhu tsakanin mutane da kuma idan mutum zai yi wa matarsa magana ko kuma mace za ta yi wa mijinta magana ana idan mutum zai yi wa matarsa magana ya halatta ya ɗanyi ƙarya ya ce ai kuwa da na so na so miki abu kaza alhalin kuma ba shi da ko sisi ita ma kuma idan ta yi masa laifi za ta iya yin ƙarya amma dai yawaitawa ba shi da amfani saboda zai iya jawo a raina juna na'am
باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه babin da yake bayani akan kwaɗaitarwa cewa duk lokacin da mutum zai hakaito abu ko kuma zai faɗa abu to ya tabbatar da abin قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka dinga bibiyar abin da baka da ilimi a kai وقال تعالى Allah yana cewa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد baya furta wata magana face a tare da shi akwai mala'ika wanda yake halarce kuma yake rubuta duk abin da yake yi.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce كفى بالمرء, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ya ishi mutum ƙarya ya faɗi duk abin da ya ci رواه مسلم musulmi ya faɗi.
وعن سمرة رضي الله عنه قال an karɓo daga samura Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
kalbi duk wanda ya faɗi wani hadisi daga wajena yana tunanin hadisin ƙarya ne amma duk da haka ya faɗa to shi ma yana daga cikin maƙaryata رواه مسلم musulmi ya rawaito وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله an karɓo daga asma tana cewa wata mace ta ce ya manzan Allah
إن لي ضرة فهل علي إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ina da kishiya shin na yi laifi idan na ɗauki wani abu eh, daga wajen mijina ba tare da ya bani ba ko kuma eh, abin da take nufi da in tashabbatu shine idan ya kasance na dinga nuna cewa mijina yana so na mijina yana min kaza saɓanin cewa baya bani wannan abin na'am فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور wanda yake nuna cewa ya ƙoshi da abin da ba a bashi ba to kawan- kamar wanda yake sanya tufan zurmi mana dukkan wanda yake nuna cewa shi wani ne alhali ba haka ba ne to yana daidai da wanda yake yin shaidar zur
متفق عليه shaidar zur kuma ita ce shaidar karya bukhari da muslim ne suka rawaito
باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور babin da yake bayani akan girman shaidar zur
قال الله تعالى allah maɗaukaki yana cewa واجتنبوا قول الزور ugushi shaidar su ma'ana mutum ya faɗa abin da babu shi ba a yi shi ba.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka dinga bibiyar abin da baka da ilimi a kai وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد mutum baya furta wata magana face sai ya zama a tare da shi akwai mala'ika wanda yake rubuta duk abin da yake aikatawa وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa إن ربك لبالمرصاد tabbas ubangijinka yana madakata
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa والذين لا يشهدون الزور su ne waɗanda ba sa halartar inda ake yin magana wacce take ba ta da asali ana Allah yana siffanta muminai
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Bakar Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ألا أنبئكم بأكبر الكبائر bana ba ku labari da mafi girman zunubai ba قلنا بلى يا رسول الله sai muka ce ya manzon Allah ba mu labari قال الش- قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين na'am وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت yake cewa shirka da Allah da wulakanta iyaye da yana kishin gida sai ya tashi yake cewa da kuma magana ta zur ma'ana magana da ba ta da asali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta maimaitawa har sai da muka ce ina ma da zai so متفق عليه da musulmi suka rawaito
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة babin da yake magana akan haramcin la'antar mutum a karan kansa ko kuma a nuna wata dabba a la'ance ta عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال an karɓo daga sabit ɗan bahak al'ansari wanda yana daga cikin waɗanda suka yi bai a turidwan ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال duk wanda ya yi rantsuwa da wani addini wanda ba musulunci ba yana mai ƙarya kuma ya yi rantsuwa da gangan to hakan zai kasance a gare shi kamar yadda ya faɗa ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a yi masa azaba da shi ranar alkiyama kamar yanzu mutum ya dau karfe ya kashe kansa da shi to ranar alkiyama za a yi masa azaba da wannan karfa وليس على رجل نذر فيما لا يملك mutum baya yin bakance da abin da bai mallaka ba ولعن المؤمن كقتله la'antar mumini kamar kashe shi ne متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu huraira allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا
bai halatta ga wanda yake mai gaskiya ba ya zama yana la'anta
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال an karbo daga abu darda Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة masu yawan la'anta ba sa yin ceto ba kuma sa zama shahidai ranar alkiyama رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال an karbo daga samura dan jindub Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار kada ku dinga yin la'anta da la'anar Allah ma'ana ku ce Allah ya la'ance ka ko Allah ya fushi da kai kada kuma ku dinga yin eh, magana da fushin Allah ma'ana ku dinga cewa Allah ya fushi da kai ko kuma Allah ya ƙona ka na'am
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma sun inganta hadisi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء mumini baya zama mai sukar mutane mumini baya zama mai yawan la'anta mumini baya zama mai yawan alfasha mumini baya zama mai yawan zance mara amfani
رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmidhi ne ya rawaito kuma ya kyautata hadisin وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال an karbo daga abu darda Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء idan bawa ya la'anci abu to sai la'antar ta hau sama فتغلق أبواب السماء دونها sai a rufe ƙofofin sama ya zama ita la'anta ba za ta samu inda za ta shiga ba ثم تهبط إلى الأرض sannan sai ta sauko zuwa ƙasa فتغلق أبوابها دونها
nan ma ƙasa sai a rufe guraren da za ta iya shiga ثم تأخذ يمينا وشمالا sai ta dinga yin hagu da dama فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن idan ba ta samu gurin da za ta shiga ba sai ta dawo wajen wanda aka la'anta فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها idan ya cancanci wannan la'anar shi kenan sai ta haushi in kuma bai cancanta ba sai ta koma wajen wanda ya faɗi ta رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال an karɓo daga imran ɗan hussein allah ya yarda da shi ya ce بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ah, imran ɗan hussein yake cewa akwai wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ah, wasu daga cikin tafiye-tafiyensa sai ya zama cewa a tare da shi akwai wata mace mutumiyar madina tana kan taguwarta saboda haka lokacin da za ta zaburar da taguwarta ta sai ta la'ance ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan la'antar da tewa taguwarta sai ya ce
خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة yake cewa sai annabi ya ce ku ɗauke duk kayan da yake kan wannan taguwar kuma ku rabu da ita saboda ita la'ananniya ce
قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد imran yake cewa ga ta can ina kallanta tana tafiya a cikin mutane babu wanda yake kula da ita saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce a batta رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال an karɓo daga nabla ɗan ubaid allah ya yarda da shi ya ce
بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فتضايق بهم الحبل فقالت حل اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة
yake cewa akwai wani lokaci wata mace tana kan taguwarta akan taguwarta ta akwai kayan mutane a kai saboda haka eh, sai ya zama cewa ta hango annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sai kuma ya zama cewa eh, dutse ya hana ta ya zama ta yi gudu yadda ya kamata saboda haka sai ita mai taguwar take cewa da ita tafi mana sannan kuma ta la'ance ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa eh, taguwar da take tare da la'ana ba za ta eh, tafi tare da mu ba
رواه مسلم قال النووي رحمه الله واعلم أن هذا الحديث قد يس- قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم muslim ne ya rawaito wannan hadisin imamun nawawi yake cewa wannan hadisin zai iya zama yana da matsala wajen fahimtar shi amma dai abin da ake nufi da wannan hadisin shine kada taguwar ta tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma hakan baya nuna cewa haramun ne a siyar da ita ko kuma a yanka ta ko kuma a hauta in ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bane saboda akwai dalilan da suke nuna cewa hakan ya halatta باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين babin da yake bayani akan cewa ya halatta ala'anci waɗanda suke aikata zunubai amma ba tare da an ayyana sunansu ba قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ألا لعنة الله على الظالمين la'anar Allah ta tabbata ga azzalumai وقال تعالى Allah yana cewa فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين sai mai kira ya yi shela a tsakaninsu ya ce la'anar Allah ta tabbata ga azzalumai وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة ya tabbata a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai ƙara gashi da kuma wacce take neman a ƙara mata
وأنه لعن آكل الربا kuma ya la'anci mai cin riba وأنه لعن المصورين kuma ya la'anci wanda yake sauwara mutane
وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض haka nan a sahihu muslim ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda yake canza iyakokin ƙasa
وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة sannan a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci barawo wanda yake satar kwai
وأنه قال لعن الله من لعن والديه haka nan a cikin sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda yake la'anta iyayen shi
ولعن الله من ذبح لغير الله sannan a cikin sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya yanka ga wani Allah وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين sannan a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya farar da wani abu na bid'a ko kuma ya ba wa dan bid'a gurin kwana to Allah madaukakin sarki la'anarsa za ta tabbata akan wannan mutumin haka nan la'anar mala'iku da mutane gaba ɗaya za ta tabbata ga wannan mutumin وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وأصية عصوا الله ورسوله haka nan ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka la'anci ra'il da zakwan sannan yake cewa su kuma usayya sun saba Allah da manzansa waɗannan dukkan su ƙabilu ne guda uku daga larabawa وأنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci yahudawa an haramta musu kiɗi saboda haka sai suka narka shi sannan suka siyar da shi kamar da bukhari da muslim suka rawaito وأنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya la'anci Yahudu da Nasara saboda sun riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatai.
وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mazan da suke yin kamanceceniya da mata da kuma matan da suke yin kamanceceniya da maza وجميع هذه الألفاظ في الصحيح وبعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى duka waɗannan lafazuzzukan suna cikin sahihul bukhari wasu kuma suna cikin bukhari da muslim insha Allah ta'ala zan ambaci mafiya yawancinsu a babukansu باب تحريم سب المسلم بغير حق babin da yake bayani akan cewa haramun ne ka zagi musulmi ba tare da haƙƙi ba قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا waɗanda suke zagin muminai suke cutar da su ba tare da sun aikata wani abu to tabbas sun ɗauki wani zunubi wanda yake mai girman gaske hakanan waɗanda suke zagin muminai mata suke cutar da su ba tare da wani laifi da suka yi ba to tabbas sun ɗaukar wa kansu wani ƙirƙirarren abu sannan kuma sun ɗaukar wa kansu wani zunubi mai girma
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce سباب المسلم فسوق وقتاله كفر zagin musulmi fasikanci ne ko magiya kassa kafirci ne متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abu zarrin rifari ya ce na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك duk lokacin da mutum ya jefu wani da kafirci ko kuma fasikanci to wannan kalmar za ta dawo kan shi in dai wanda aka jefa din ba haka yake ba
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم
na'am, waɗanda suke zage-zage to suna kan abin da suka faɗa kuma wanda ya fara zagin to shine zai fi samun zunubi sai dai idan shi wanda aka zalunta ya wuce gona da ni na'am رواه مسلم muslim ne suka rawaito mana in dai ya zama wannan ya zagi wannan wannan ma ya rama to in dai wani bai wuce wani ba to wanda ya fara zagin ya fi girman zunubi amma wanda aka zaga idan ya wuce gona da iri to zai zama shine ya fi girman zunubi
وعنه رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب
an karɓo daga abu huraira yake cewa an zo wa da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum wanda ya sha giya فقال اضربوه sai ya ce ku doke shi قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده وال- والضارب بنعله والضارب بثوبه
abu huraira yake cewa a cikin mu akwai wanda yake dukansa da hannu akwai wanda yake dukansa da takalmi akwai wanda yake dukansa da tufa فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله
bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya baya sai wani mutum yake cewa da wannan mutumin da ya sha giya Allah ya kunyata ka قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku faɗi hakan saboda kar ku taimaka wa shedan akan shi
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال duk wanda ya jefi bawansa da zina to za a tsayar masa da haddi ranar alkiyama sai dai idan bawan nasa ya kasance kamar yadda ya faɗa.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah za mu ci gaba a darasi na gaba. Kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.